نعم تعذيب تعذيب الأفعال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن yawwa yana kakaci amma baya faɗin komai sai gaskiya yana kuma barkwanci amma baya faɗin komai sai gaskiya sallallahu alaihi wasallama idan yana magana abokan zamansa sahabbai don ladabi sai su suna kwantar da kansu su kwantar da kansu sun koyar kai ka ce a kawunansu akwai tsuntsu ne ya sauka suna so su kama a ce tattabara ta sauka a kanka kana so ka lallaba ka kama ta bata tashi baya nutsuwa da kwantar da kai to haka suke zama gaban manzo Allah da annabi na nan ana da waya sahabbai ba za su rike waya gaban annabi ba saboda saboda saboda biyayya da da'a da ladabi ga manzon Allah duk wani abin da zai kawo motsi gaban annabi ba sa yi Allah ya saka musu da alhaji ba sa magana sai in annabi ya yi shiru sannan sai su nemi izini su yi magana yana haƙuri a bisa bako a bisa jafa'i shi ne sarayarwa ce da galaɗi na bako in ya zo in ya zo masa filma jalis filman ɗiki bako ya zo ya maganganu faɗa abin da ya ga dama gaban manzo Allah annabi ci ba komai a girmama shi bako ne ko da kafiri ne fa annabi bai taɓa bari a masa wani ladabtarwa ko a yi matsawa ba a abin da bako zai zo ya sai a bako zai zo na ma sai baka ji bakon da ya shigo bai zo cikin masallaci ya kwaye gindi ya fara rafi tsari annabi ba komai sai komai ba da zama a yi masa magana a yi matsawa ya ce a a ya hana saboda kada a cikin hannun da annabi ya yi kaga akwai kiyaye alfarmar bakon sannan akwai kiyaye masa lafiya ya zo ya saki gindi ya fara fitsari kaga an samu an samu fa'ida biyu ko kada a yanke mabawali idan mutum yana fitsari aka yanke mar ya tashi ya koma zai iya cutar da shi amma idan mutum ya saka ya fara fa a bashi sai ya kai ya yi birki shi ma zai fi jin daɗi marasa za ta sake daga a masa tsawa a ce ba haka ba kuma za a kunyatar da shi ga maza Allah ana a zaune da sabai kawai can gefen kawai yana shigowa kawai sai ya kama bawon saboda ba kauye ne uzurin da za a make nan da abtun da ya fito duk waje mai tsuguna ya bole sai da ya shigo a cikin babban halara masallacin da babu irinsa annan sai annabi ya nuna alfarmar dan adam da ya gama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce ma komai ba sai ya sa a je a dauko ruwa a ɗebo ruwa ta nawa guda haka guga sai annabi ya ce a kwara a zuba a gurin yana kallo ya dake izo ya zaman sa ya da manzo Allah ba ce mafa komai ba sai manzo ya ba da ilimi da karatu da duk duniya sababin wannan bawalin sai annabi ya ce to jama'a masallaci ba a tanaje shi don yin komai ba ba a komai a masallaci sai sallah da zikiri da karatun alkur'ani ba a boli ba a komai a masallaci abin da ake kenan a masallaci kaga an samu abubuwa guda hudu na farko kiyaye alfarmar dan adam na biyu lafiyarsa na uku hukuncin in bawali aka yi irin wannan na babban mutum mai yawa ga iya kiyasan ke ruwan da za a kwarara a gurin ya tsarkake shi na hudu kuma ilimantarwa menene amfani mai ake yi a cikin masallaci ta iya yiwa bai san mai ake a masallacin ba ne wannan shi ne maza Allah duk duk duk bako ko ɗan gari duk wani jafa'in da wani zai zo ya annabi yana yin haƙuri a kansa kuma ɗan uwa amfanin karanta irin wannan sira ta manzan Allah don mu dinga koyi mu dinga yin haƙuri duk duk jafa'in da mai jafa'i sai yi akwai jafa'in da za a yi ko ka haƙura Allah ba zai kyale ba to sai ka babbawa da Allah amma kai dai ka yi haƙuri don koyi da manzon Allah na'am taɓa tsawatar da hadimi bai dakawa hadimi don mai kai kaza kai annabi ba taɓa jin haka daga gare shi ba ga wani hadimi ko hadima ko baya cewa don me isa kai kaza ba kai kaza ba baya yin haka ko don me isa ka bar kaza ba kai ba lima taraktahu don me isa ka bar kaza annabi baya yin haka bari dai annabi yana cewa da an kaddara kasancewar yiwuwar abin da an yi ko mai kaga an yi to haka Allah so abinda ba a yi ba hadimi bai yi ba ba damuwa Allah bai kaddara ya yi ba ne kawai kuma wato an faɗa ga manzan Allah aka ce da shi udu alal kuffari kai addu'a mummuna akan kafirai sun aikata kaza sun aikata kaza har ma gashi ma sun zo a hanyar ɗa'ifa sun maka kaza sun yi kaza mala'iku na azaba sun zo jibrilu ya zo ana neman annabi ya ba da wake kawai a gama da su mai mazala ya ce bai musu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ma bu istu rahmatan ai an aiko ni rahama ne saboda haka allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamuna Allah ka shiryatar da jama'una domin su ba su sani ba to a cikin wannan ƙariyar a cikakken hadisin da mala'ikan duwar wasu mai zubar da dutse mala'ika mai girgizar da ƙasa duk sun biyo jibrilu sun zo mai annabi yake so a yi a garin nan da suka jefe shi manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce a kan ne ni ba aiko ni don la'anta da halakarwa ba an aiko ni ne don rahama ga halitta hadisin ya ce lam ubu asla anan inna ma bu istu rahmatan lil alamina kaga an masa sharri yayi alhairi alherin ko da ya musu sai ya musu addu'a ta kware kuma ya yanka musu hangare wajen Allah dan an taba manzo Allah babu uzuri Allah sai yayi wani abu akai kai amma da martabarsa da ƙadarinsa wajen Allah sai ya yankan musu hanzari ya ce Allahumma ihdi qaumi Allah ka shirya sun masharrifa amma addu'a alkhairi ya musu Allah ka shirya da jama'un nan nawa hanzarin kuma ya ce fa innahum la ya'lamuna ba su sanin ne waye ba ba san da mai nazo musu da alheri ba Allah kai musu afuwa ka shirya da su wannan addu'a ita ce take aiki har yau a da'ifa ka je da'ifa ka gani inda ta zama babban birnin musulunci ga masallacin sayidi abdullahi dan abbas nan ga makabarta ga komai in ka shiga jin daɗi da komai allah ya tattara musu na iya da aka raina manzo allah na iya da annabi ya je kuma yi wannan addu'ar to kaga da wannan ya kamata mun ji ba mu dinga jinjina kai ba mu dinga koyi don wani ya je kulluma wani sharrin to kai kuma kai kokari kai masa alkhairi ko ya gane ko kar ya gane Allah da ya sani wannan shine babban abin da za a yi sannan annabi daga ɗabi'o'in sallam ya kun fahashan ba mai yawan alfasha ba ne bai taɓa yin alfasha ba wala bakilan wala marowaci annabi baya rowa bai santa ba ma dan shi shine asalin kyauta ba annabi bai taɓa rage wani abu ba wala jabanin kuma ba mai tsoro ba ne ba abin da yake jin tsoro sai Allah yana tsawatar da mutane wato daga barin saɓawa Allah kuma yana kwaɗaitar da su da bin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya zama la yajlisu wa la yaqumu illa ala zikrillahi ta'ala baya zama sai da ambatan Allah baya tashi sai da ambatan Allah inda duk annabi ya zauna sai ya ambaci Allah sai ya tasbihi sai ya yi salati ga kansa mun ji ma wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya zauna waje har ya tashi bai ambaci Allah ba wannan zaman da wannan wajen sai ya zame masa wayo wayo rana alkiyama shi sa musulmi duk inda ka je ka zauna ko sakan ɗaya za ka yi ka zama ka tabbatar da ka ambaci Allah ko mota ka shiga ka fara ambatan Allah duk inda ka juya ka je ka ambaci Allah yin haka koyi ne da manzan Allah waya mushi wahadahu baina ada'ihi wala yubali bihim yana tafiya shi kadai tsakanin makiyansa baya kula da su sam
wayan shi wani da kuwa ya haɗari wala yi bayi biyu ƙarfiyar wayan gudun kura wayan kalmin walai wayan da tsoron wa kana dajin wa bishi a yi ɗalibin wajen suri shirin ta da abuwa yi wala ya kuma yau ba wa gaban na haƙo wani za wa ala shi ta makamar ainihu وعلى نوره فأنه يريد ليشد لا يبغي نفسه ولا ينفذ لها وإذا سار استنار وجهه فأنه قطعة قمر ولا يترك أحدا يصوم بين يديه ولا يمشي خلفه ويقول خلود حليلي للملائكة لا يدخل أحد إلا كان مسلم بيته
نعم yana tafiya a maka da ko'ina shi kadai saboda tsananin amincewa da Allah gaban makiyansa ma yadda za su yi da shi da kuma gaskiya sannan baya kulawa da su saboda amincewa da ubangiji yana ziyartar makabarta kamar da ya gata hadisi manzo Allah wata rana ya ce da na hana ku musulmi zuwa ziyara makabarta amma yanzu ku ziyarci makabarta domin ziyarar makabarta yana tunasar da ku lahira ka je ka ziyarci dan uwanka kabarinsa ne ka san an binne shi yana nan duk ga falaka ka tuna ranar zuwan ka nan kai ma kuma ka ba Allah wai sallimu alaihim yana sallama ga makabarta yana cewa assalamu alaikum ya dara qaumin mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiqun yana kuma neman gafara Allah gare su annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance da'imul bishri mai dawwaban miyar bushara da murmushi a fuska ai dalqul wajhi mai sakakkiyar fuska kullum hasan al-ashrati mai kyakkyawar mu'amala da kowa da kowa ta li'azwaji har da matansa kullum cikin nishadi da bushasha ake barkwanci dare da rana annabi baya haɗe fuska baya jefa maganganu baya rigima da matansa bai taɓa yi ba da wannan ya kamata wala ya ƙulu firza walgara da illa haƙ baya faɗi a lokacin da yake cikin yarda da jin daɗi ko lokacin da aka taɓa Allah yi fushi sai dai gaskiya wa'iza wa'aza idan ya zama ya yi wa'azi ko yana wa'azi ihtamarat ainahu idaniyarsa sai ta ja saboda jin abin da yake faɗa na bin Allah shi mata tana kama shi ina jin wa'azi wa'ala sautuhu sautinsa kuma yana ɗaukaka in yana yin wa'azi ka annahu mun zurje shi kamar mai rundunar yaƙi gargaɗi wala ya guribu li nafsihi baya yin fushi don kansa sai dai an taɓa Allah yake fushi wala yantasiru laha baya taimakon kansa sai dai ya tsaya ya taimaki addinin Allah da bayin Allah wai za sarra idan ya samu yin farin ciki istanara wata buhu sai fuska sai dinga haske yana ka annahu bidatu qamari kamar yankin wata ne haka fuska annabi take ta haske wala yatruku ahadan yaqumu bayna yadayhi ba barin ɗaya ya tsaya gefen gabansa wala yamshi alfahu wala kuma ya tafiya bayansa wannan kuma da dalili eh, ya ce bayansa mala'iku ne suke bi ko ya suku sahaban wal mala'iku tatba'u kuma tawaru'u ne idan ya zo wani ya miƙe gefe ya ce a zauna a zauna har manzo Allah yana ce a zauna ku zauna girmamawa ce ba yadda za su yi wata rana manzo Allah da ya surda aka miƙe tsaye sai ce ban hana ku tashi ba ne alam an haku an yi kiyami anni aka yi kun ko ba za a iya ba girmamawa ce Allah ma kansa yana girmama manzon Allah da aka yi shiru a nan ne hassanu don sabit yana wajen sai ce ya rasulallah ni dai ina cikin masu tashi na amma ni kam na miƙe don miƙewa in ka taho wajibi ne ga dan musulmi ya tashi don girmamawa barin wajibi kuma da farilla ba zai yiwu ba ba zai yiwu mai hankali ya ganka mai mutunci mai addini ya tsaya ya zauna bai miƙe ba ya rasulallah ba zai yiwu ba ni dai na miƙe manzala ya kalle shi ya kalli jama'a da a miƙe ka san da izinin Allah yake magana sai manzo Allah ya ce to wannan baitocin ma bi duk wannan yaje haddace su aljanna ba shi ba wuta kaga izini ya zo kenan a tashi aqumu wal qiyamu ilayka fardun wa tarkul fardu anna yastaqimu ayumkinu man lahu aqlun rajihun wa ma'rifatun yaraka wa la yaqumu ya rasulullah shine ruwa ya ce fata basama hatta badajna wajizuhu har sai da manzo ya yi murmushi ya yi murmushi har dai sai da firorinsa suka bayyana don jin daɗin abin da Hassan ya faɗa manzo Allah ce wannan baitocin biyu duk wanda ya kiyaye su ya rike shi a kansa a lahira ba shi ba shiga wuta to kaga ashe tawaru'u ne Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma zo da izinin don magana dadda abin da ya faru da wahayi daga Allah ne to haka manzon Allah kuma tafiya da tawaru'un annabi baya bari a biyo bayansa haka yake tawaru'unsa ne sai Allah ya girmama shi mala'ikun rahama ne suke biyo bayansa saboda haka da mala'iku da mutane ba zai yi su cakudu ba duk sahabbai yana sa su a gaba ne sai shi kuma ya taho a bayansu duk inda za a tafi su ne a gaba shi kuma yana tafe mala'iku na bayansa saboda girma na Allah tabaraka ta'ala da ya masa saboda haka abinda yake faɗa manzon Allah in yana tafiya sahabbai sun biyo bayansa yana cewa hallu zahari lil mala'ika ku bar bayana saboda mala'iku la da ogu ahadun ɗaya bai taɓa kiransa ba illa ƙala lahu labbaika sai ya ce da shi labbaika kalma ce ta girmamawa amsawarka ko babba ko yaro in ya ambaci sunan manzo Allah ya rasulullah ya ce labbaika ko matarsa ce ta ce ta ambace shi da kira ya rasulullah ce labbaiki ko kowa ya kiransa saboda tawaru da girmama halitta wai jilisul akali ma al'abidi yana zama cin abinci tare da bayi bayansa duk za a zo da bayi a zo a haɗu ba zai ce sai wani sai wani a'a za a zo da cin abincin da jama'a da yake aka gano ya cin abincin cinsa yake ha aka yi ruwa ya cin annabi ba taɓa cewa shi wani ba ne wannan wannan kuma ya kamata da yawa daga cin bayin allah manya masu kuɗi ma za ka ga akwai masu irin wannan halin su ba su ɗauki kansu komai ba suna ɗaukan bayan Allah da daraja saboda soyayya sai an samu soyayya annabi fa ake samun irin wannan za ka ga mutum buloniya amma za ka same shi a zo a ci abinci ya zo a raba ana ta komai da mutane da shi wannan koyi ne da manzon Allah na ya ku yan uwa هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام أعني الشهادتين wannan shine rukuni na farko daga cikin rukunan musulunci biyar shine shaidu guda biyu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa rukunun asasul azam shine rukuni wanda yake foundation mafi girma wasiratul mustaqim tafarki madaidaici al'aƙawar mafi mafi miƙewa mafi daidaitaka wa kullum mun na ɗaƙawa ta ƙada ya hata ni shahada ta ne huwal mominul haƙiƙi wal musulmus sale wanda duk ya farci da wannan shaidu guda biyu ya kuma imani ya ƙudure a zuciyarsa da yarda da abin da yake cikin wannan kalmomi biyu ko wannan ainihin shaidu biyu ashadu Allah ilaha illallah وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيني مؤمني تككينا حقيقة شيني كما مسلمي كبتتشي الذي أوصله الله بإيمانه إلى جنات النعيم وأن الله تبارك وتعالى كسالة دشي إزوى الجنة النعمة لسبب إيمان سدوان شيدم ومن خرف عنه أسوك أليفنا wa man harafa anhu wannan ya bauɗe daga barinsa wannan imani wana ƙaba ya warware mashtamalata alaihi abinda wannan shaidu guda biyu suka tattaru a kansa ya warware hawa ya sulmiya ya fada ila ƙa'arin jahim izuwa can can can ƙarƙashin wutar jahima wa mallan ya so ɗi ta ƙadu'u alaihi fi duniya wannan itiƙadinsa da imaninsa bai tabbata ba a kansa a duniya lan tasbot qadamahu ala jasad sirati yawm al-qiyama kawahuwansa ko ba za su tabbatu su kafu ba akan gadar sirati ranar al-qiyama zai burma ya fada wa hadha rukunul mazkur wannan rukuni na farko abun ambato la yadkhulul abdul islam illa bihi bawa baya shiga addinin musulunci sai da shi sai ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah sannan ya shiga musulunci wa ya kharijul abdul muslimu min al-islam bi juhudihi wa inkarihi wa istikbar alayhi Allah kiyaye bawa musulmi yana fita daga musulunci da yin musu da kuma inkari da girman kai akan wannan itikadi akan wannan ainihin shaidu guda biyu fa bi shakki al-awwal wa huwa la ilaha illa Allah da tsagi na farko shaidar farko la ilaha illa Allah kenan yuqraful ma'budu azza wa jalla ake sanin abun bautawa mai girma da daukaka shine Allah wa bi shakki sani da tsaginsa na biyu وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أكي سنن كيف يقبل المعبود تعالى تيايا أكي بوتا وأبو بوتا والله تعالى نعم نجف واجب واجبين على الأمة المحمدية الشريفة واجبين أكن الأمة النبي محمد مدوكك يا سونيمو أن يقوم بمعرفة هذه الشهادة الأمة تطيع أن تقوم الأمة تطيع دسن wato fahimtar wannan shaida wacce take maɗaukakiya mai girma ita ce wato shaida ta ainihin shahada guda biyu shahada Allah ilaha illallah a shahada anna muhammadar rasulullah wajibi ne al'umma ta san wannan haƙƙal ma'arifa haƙiƙar sani li'anna bitilkal ma'arifa hakika da wannan sanin yunalul mar'ul muslimu mahabbata nabiyina wa rasulina muhammadin sallallahu alaihi wasallam da sanin wannan wannan shaida ta bangare na biyu shahadatu saniya bawa musulmi yake samun soyayya ta annabinmu manzonmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mahabbatan sadiqa mahabba ta gaskiya tarda Allah ta'ala wa rasulahu da take yardar da Allah da manzansa alaihi salam cewa kai masoyin annabi ne yayin da alarar Allah da manzo ta yi maka tik kai masoyin annabi ne to kai mumini ne kai salihi ne an karɓe ka Allah ka karɓe mu akan wato imani da soyayyar manzon Allah kuma ka taimake mu da tsayawa da kiyaye waɗannan ainihin shaidu waya kun mutum yake kasancewa fi da'atin lahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya kasance cikin da'ar Allah da kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa mumtasilan awamirahu ta'ala ya zama yana mai sadar da wato umarni umarni na Allah ta'ala ومنتحيا ينامي عنواكما عن منحيات الله أنا أنا أبنجي كما في الدستور الإلهي كما يديك يتكلم الكونستوشن من الله شيني القرآن العظيم من جرما سيباوا إذا ما يكيه umarnin Allah ya sadar hana-hanan Allah ya bari to in mutum ya samu haka to shi kenan komai ya cika to 'yan uwa nan ne muka zo dan ƙarshen takaitaccen bayani akan wannan muhimman waɗannan ainihin wato shaidu guda biyu ashadu Allah ilaha illallah wa annan muhammadan rasulullah abin da ya ɗan rage mana za mu ƙarasa shi ne waɗansu nukuɗoɗi ne da suka ratayu da waɗannan shaidawa musamman ta biyun nan akan muhammadun rasulullah Allah ya ƙara annabi daraja alhamdulillah ya